أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد السابق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم منا لاربا ashirin ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya miladiyan annabi Isa alaihi salam yau muna goma sha biyu ga watan Mayu a alif dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da karatunmu cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda a karatunmu na jiya mun karanta aya na ɗari da biyu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقيته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعضاء فألف بين قلوبكم أآينا أريد بيوك ننزام تاشي إن شاء الله أريد أكو على رمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته من جهي ينسر المؤمنين لتجسورهم الله إيا جنسورهم الله wato jin tsoron Allah na gaskiya ubangijin nan da Allah ke faɗin a baya wa yuhazzirukum Allahu nafsahu to wannan ubangiji ku ji tsoron sa tsoro na gaskiya a baya Allah ubangiji yayi kira zuwa ga mu'mine su tsaya akan gaskiyan imanin su ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin Allah ya ce su tsaya akan doron imanin su kabila da idan sun bi kafirai babu abin da kafirai suke so daga cikin yahudu da nasara sai dai su saka shubuha a cikin zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to Allah yana ci gaba da kiran mu'mini ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah tsantsan tsoron Allah tsoron Allah shine maganin komai kuma tsoron Allah shine miza bambancin da ke bambanta matsayin mutane a gurin Allah. A manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa a laitali arabiyin fadlun alal ajami illa bi taqwa balarabe bai fi bakin fata da komai ba sai da tsoron Allah. A wani wajen yana ce a zai rabe shi daga halaka ya tabbata akan shiriya wato ya samu shidda kenan ko da bai zama masumi ba Allah Ubangiji zai ba shi wani kariya wanda ba zai fada a cikin halaka wanda zai rasa imani sa gaba ɗaya ba wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu kada ku yadda mutuwa ya zo muku illa wa antum muslimun sai kuna nan akan musuluncin kunnan addinin nan na annabawa gabaki ɗaya addinin da manzon Allah ya zo da shi wadda duk wani annabi wannan musulunci ya zo da shi a can suratul baqara Allah yana cewa ya ya ya faɗi wala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhadaa id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di Allah ya ce wannan wasiya na wala tamutunna illa wa antum muslimun din duk annabawa sun yi wasiya da shi ma ƴaƴayensu kan cewa kada su mutu face sai suna kan musulunci annabi yana cewa ko ko Allah ubangiji yana faɗi a harshensa قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فبذلك أمرت وأنا أول المسلمين to wannan musulunci Allah ya ce duk yadda kafiran nan da su domin su raba ku da imaninku su nisanta ku da Allah Ubangiji duk shubuhan da za su kawo muku to kada ku bi su ku zauna akan wannan al-islamu addinin annabawa kuma addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa tasimu bihablillah
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ma'anan haƙa tuƙatihi an yi ta'a falayinsa hadisi yayya ma Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da saba masa ba wa an yuzkara falayinsa a ambaci Allah ta'ala ba tare da ana mance shi ba tunda shi yace fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun wa an yushkara fala yukfar a gode ma Allah ko da yaushe ka zamo cikin godiyan Allah ba tare da ka kafirce masa ba ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد idan mutum ya tara waɗannan abu guda uku an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar wannan shi zai sa mutum ya zamo mai tsantsan jin tsoron ubangiji har yanzu abdullahi ibn abbas cikin tanwirun misbah yace ma'anan haqqa tuqatihi huwa Allah yusa farfata aini kar ka saba ma Allah ko da cikin kyaftin ido ka tabbatar da cewa Allah ubangiji shike muraqabanka kana mushahadan ubangiji kuma kana muraqaban ubangiji cikin zuciyanka sai yanda duk abin da zaka yi sai ka ji cewa Allah na nan Allah na ganinka Allah na ganin motsinka Allah ubangiji ya san abin da kake yi lokacin da aka saukar da wannan aya haka tuqatihi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abun ya musu nauyi ya musu tsanani sabila da Allah ya ce haqqa tuqatihi tsantsa tacaccen tsoro sai zamanto sun shiga damuwa akan haka shine ubangiji ya shafe ayan da fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iko kowa da akwai gejinsa cikin takawa kowa da akwai gejinsa cikin tsoron Allah to Allah ya ce wannan tsoron nasa bayan kun ji tsoronsa wa tasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyan Allah ga baki ɗayanku wannan igiyan Allah shine al'urwatul wusqa lan tusama laha wato igiya mai ƙarfi wadda ba mai yankewa bane kuma ita ce shadaratun tayyiba wanda Allah ubangiji yace misalin kalma mai daɗi kamar misalin bishiya ce karkakakka أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل هين بإذن ربها وهر ينزو حبل الله شيني واتو لا إله إلا الله حبل الله شيني الإسلام حبل الله شيني ونن الدين دا القرآن دا منزون الله صلى الله عليه وسلم يزود شيء ونن آية yana kiran mutane zuwa ga alwahda haɗin kai sabila da haɗin kai shine asasi na wato ginuwan al'umma da kuma ginuwan addinin manzon Allah idan ba mu manta ba ayan da Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah za mu karanta ayan nan gaba kadan Allah da yake khaira ummatin umma ba ta zamowa al'umma sai ta zamo tana da wahba sai ta zamo tana da haɗin kai wanda wannan haɗin kai shi ne ginshikin abinda zai farfado da dukkanin matsalolin da al'umman musulunci suke ciki dama Allah ubangiji ya jarrabi rarrabuwan kai da sabani ya jarrabi al'umman da shi kamar yadda Allah ubangiji ya ce wa maktalafa fihi illa allazina eh utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum waɗanda suka saba cikin wato addini su ne waɗanda aka ba su littafi bayan littafin ya zo musu sai suka saba bagayen bainahum akwai sabani a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtoci mabambanta amma sabanin bai kai su zuwa ga wato wato shakka a imanin tsakanin su ba ko ku rashin girmama junan su ba da mu ga koda tsakanin sayyidatuna Aisha da sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu akwai sabani akan matsalan ganin annabi da Allah yayi wato ganin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga jalala ga zatin ubangiji akwai sabani har yanzu a tsakanin sahabban manzon Allah nan akan qira'a akwai sabani wajen qira'a Abdullahi ibn Mas'ud akwai salon kira'ansa wanda ya saba masahabbai haka sayyidina Umaru yanda idan ka duba sahihu Muslim babin da ya akan al-qira'atu shadda zaka ga waɗannan da yawa wanda tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sabani wani sabanin ma ya kai ga yaki kamar sabanin da ke tsakanin Muawiya da sayyidina Ali karramallahu wajhahu ya kai ga yaki ya ci gaba da ciciya kuma tun daga nan kungiyoyin suka daɗa bazowa tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alama na cewa wato manzon Allah ya yi ishara zuwa ga firas da da su bayyana musamman akan zulkhuwaisara ya ce wannan mutum a zulkhuwaisara da ya ce wa manzon Allah ka yi adalci manzon Allah ya ce khiftu wa khasirtu illa ma adil na taɓe na yi asara in dai ban zamo adali ba to tun a wannan lokaci manzon Allah yake a bar shi da akwai waɗanda za su fito a tsotsunsa masu kaza da kaza da kaza da kaza daga nan bayan waje ya fara turawa lokacin khilafa wato naɗa kalifanci tun daga wajen naɗa kalifanci aka samu ɓangare tsakanin wanda suke ganin aulawiyan wanda suke ganin ahlul bait su suka fi cancanta su zamanto kalifofi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma suka ga wato ga bangaren da suka fi cancanta su zamo kalifofi wato sayyidina abubakar bil ittifaqi na sahabbai sun ayyana sayyidina abubakar a matsayin salifan manzon Allah amma duk da haka wasu suna ganin wato wato iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke da haƙƙin khilafa tun a zamanin sahabbai din akwai wannan sabani din akwai kuma murji'a dan an ce tun daga zamanin lokacin bayan annada karibanji aka samu murji'a irin su Abdullahi ibn Umar aqidan na murji'a ya fara da raj'a ne ga barin dukkanin jayayya abin da ya shafi rigiman kalibanci kowa ne kowa ne su babu ruwan su sun tsama kansu daga ciki shi yasa aka kira su murji'a to daga nan kaga idan aka auna zamu ga ashe an samu alama na khawal tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wato jama'a shi'a tun daga naɗa kalifanci sannan kuma bayan sayyidina Ali karramallahu wajhahu ko kuma karshe karshe na rayuwar sayyidina Usman akan kujeransa wato khawarij suka fara bayyana wanda ma wasu sun ce waɗannan khawarij din su suka yi fito na fito da sayyidina Usman suka kashe shi suka yanka shi yankan rago wanda aka ce yana karanta alqur'ani ne yana karanta suratul baqara jininsa shine ya karasa rubuta fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim Allah ubangiji zai isar maka daga su Allah ubangiji mai ji ne kuma mai gani ne daga lokacin da sayyidina Ali karramallahu wajhahu shi kuma ya zamo khalifa to daga nan kuma khawarijawan suka fito karara aka gansu suka wari suka ce la hukuma illa hukmullah ba wani hukunci ba wani jagora ba shugaba kawai hukunci ɗaya ne hukuncin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma kawaris din suka rarrabu suka rarrabu suka rarrabu aka zo aka samu gulat na shi'a waɗanda suke allantar da sayyidina ali karramallahu wajhahu wanda aka ce sayyidina ali har kona su yayi sabila da irin ilhadin da suke yi ma ubangiji to anan ne abun na tafiya wato addinin musulunci yana shiga kasashen ajim wato ya shiga kasashe da yawa na ajamawa har afirka aka ce to dalilin haka sababbin mutanen da suke da al'adu daban-daban da suka shigo addinin musulunci sai suka shigo addinin musulunci da burbuɗin addininsu da suka saba yi na baya sai suka haifar da bidiyo'i munana a cikin addinin musulunci suka haifar da ƙungiyoyi wasu malamai sun tafi akan wato wato shigowan ajamawa cikin addinin musulunci shi ya daɗa ƙarfafa rarrabuwan kan al'umman musulunci wato zuwa ga fawa'i zuwa ga firak daban-daban daban-daban daban muka duba alfarko bainal firak ko ko almilal wan nihal na ash-shahristani ko ko wato al-i'tisam na imam shafi'i zamu ga yadda aka dalla dallan yadda aka kirkiri bid'o'i da yadda aka kirkiri kungiyoyi da irin kuma yadda kungiyoyin kowace kungiya ga barnanta nan har zuwa dai zamanin tabi'ai ya kai ga fitowar mu'tazila karkashin jagoran su wato ibn Afa almajiri ne na Hassan al-Basri an zuma Hassan al-Basri da tambaya cewa wanda ya aikata saƙo ya aikata mummunan laifi shin zai dawwama a wuta ne saboda wannan laifin ko kuma shin ba zai dawwama a wuta ba wato ibn afa ya tashi ya yi tsulmi ce shi zai ba da amsa sai ya koma gefe to wannan komawa gefe da yayi sai aka ce in tazala wasir wasiru ya koma gefe ya tuku gabarin mutane daga nan aka fara samun mu'tazila da irin aqidinsu na zurfafawa wajen kore sifofin ubangiji ga baki daya aka zo aka yi ta samun dai daban-daban qadariya jabariya da makamantansu duka to amma Allah ubangiji ga kiran da ke yi ma duk wanda ya imani da Allah yayi imani da manzon Allah ko da ka saba da wani da wani da wani a fahimta wata sabanin rahama shi kamar misalin sabanin ulama a immatul mazahib al-imam malik al-imam shafi'i al-imam ahmad ibn hanbal al-imam abu hanifa suna da sabani akan abubuwa da yawa wanda suka shafi wato rukunai na ibadu suna da sabani a kai yanzu misali karanta fatiha a sallah akwai sabani kamar mazhabar imam malik wajibi ne karanta fatiha wanda bai karanta fatiha ba bai da sallah sabila da ya dogara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitab ba amma al-imam Abu Hanifa ya ce shi fahimtar sa shine wato Allah ubangiji da yake faqra'u ma tayassara min al-Qur'an ku karanta addun da ya samu na al-Qur'ani sai ce to karanta fatiha ma ba wajibi bane ba dole ne a sallah sai ka karanta fatiha ba sabani da yawa tsakanin mazahib kowa da irin yadda wato mazhabar da ya tafi akai da kuma irin fahimtansa gwargwadon sunan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani fassaran wani sabanin kuma gwargwadon wato ligabadi wani sabanin gwargwadon fahimta haka kowa da kowa da irin fahimtansa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbansa sun yi sabani kuma ya tabbatar da kowane bangare akan daidai suke akan sallah azul hulaifa manzon Allah ya ce wanda ya yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ba zai yi sallah ba sai a zulhulaifa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai sallar la'asar ba sai a zulhulaifa sahabban manzon Allah sun taso kafin shi isa zulhulaifa lokacin sallar la'asar yayi sai suka ce to ga abin da manzon Allah ya ce me za mu yi daya wasu suka ce mu dai ko dare ne zai cimma mu ba da mu yi la'asar din nan ba sai mun isa zulhulaifa sabila da annabi ya ce hiya can zamu yi wasu suka ce to ai annabi yana nufin sabila da sauri ne wajen isa zulhulaifa din yayin ishara zuwa ga haka amma lokacin sallah yayi ai sallah wasu suka yi sallah wasu ba su yi sallah ba sai bayan sun dawo sai suka kawo al'amarin ga manzon Allah manzon Allah sai ya ce dukkan ku kun yi daidai babu mai laifi sai ya nuna a ce wani sabanin yakan zamanto sauki rahama ne idan baka iya wannan ba to ga wannan zaka iya idan baka iya wancan ba ga wannan zaka iya wannan addini addini ne mai sauki addinu yasirun wa lam yasjid ad-din illa an ghalabahu addini mai sauki ne ba wanda zai tsananta addini sai addinin ya rinjaye shi sayyidatuna Aisha radiyallahu anha tace ma khayyara rasulullahi baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ba a taba ba wa manzon Allah zabi akan abu guda biyu ba sai manzon Allah ya duba ya ga wani abu ne ya fi sauki sai manzon Allah ya ɗauka. A don haka wato saɓanin fahimta ko saɓanin mazhaba ko ɓangaranci ba zai hana mu dawo kan ke itisam da Ubangiji ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'a ku taru akan igiyan Allah gabaki ɗayanku. A yanzu babu abin da ke cutar da musulmi a duniya yanzu a wannan alam ɗin kamar saɓani. wannan sabani shine makami mafi muni da yahudu da nasara suka yi amfani da shi domin yi watsa kan musulmi da fasa karfin musulmi misali mu duba daular andalus bayan an kafa daula din bayan daular ta yi karfi me yayi abin da ya fara ruguza daular andalus shine sabani sabani da aka bar shi yayi katutu akan almasail wadda ba su kai sun kawo ba masail din da ba a usul bane to Allah ubangiji yana kira wa tasimu bihablillahi jami'an ku yi riko da igiyan Allah gabaki dayan ku shine la ilaha illallah idan ka saba da wani to kada ka manta da kai da shi dukkan ku musulmi ne kuna sallah alqiblan ku daya kuna kuna azumi ramadanin ku daya kuna karanta qur'ani qur'anin ku daya kuma kowa annabin nan nasa kwaya ɗaya ne annabi muhammadu ne ba wani annabi bane ba mu da sabani a abin da ya shafi waɗannan a wasu matsaloli ne wanda ba su kai sun kawo wadda a kansu za a ja daga har kalmar tafsir ta shigo tsakani ba ka ce ma dan uwanka musulmi kafiri ka ce dan uwanka musulmi dan bid'a kuma bayan baka yi kiyasi ka auna ka yi tawagun tsakanin hancin da ya aikata da kalmar bid'a da ka sake masa ba kai baka ma san menene manufan kalman bid'a din ba sabila da haka duk wasu kalmomi na yakan juna na a tsakanin musulmi ya kamata musulmin kirki ya guje shi ya kamata mu dawo mu haɗa kanmu mu san cewa duk abin da ake na rarraba kan nan baya da wani manufa zu illa iyaka wato karar da ƙarfin musulmi musulmi su zamo ba su da ƙarfi sabila da aka ce tsintsiya mutane suka zamo tsintsiya madaurin ke ɗaya to farraka su da raba su ba zai yi ba amma idan aka rarraba su aka rarraba su to karya su da wulakanta su wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kar ku yi jayayya ku daidaita sai ƙarfin ku da Allah ubangiji ya ba ku na hadin kai sai ya watsi ya tarwace wa atasimu bihablillahi jami'an ku yi riko da igiyan Allah gabaki ɗayanku. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya, Nasara sun kasu kashi saba'in da biyu, al'ummansa za su kasu kashi saba'in da uku. Gaba ɗaya kashi saba'in da biyu duk suna wuta waɗannan ƙungiyoyin, sai waɗanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbaina. Menene abin da manzon Allah ke kai shi da sahabbansa shine alkitabu was sunna riko da alkur'ani kuma riko da sunna da kuma riko da abinda magabata suka saka shi na tubalin wannan addini tunda wannan addini wato a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana dunkule a zamanin sahabban manzon Allah suna da fito da wasu abubuwan da ke dunkule cikin addinin haka zamanin tabi'ai shi ka Allah ubangiji yake gwama al'amarin malamai da muminai a cikin abin da ya shafi ta'a wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah sannan ku bi malamai mazowa al'amari a cikin ku to waɗannan malamai su ne suka yi ta aiki suka yi ta aiki domin wannan addini ya tabbata wato da dukkanin wani zamani kowane irin zamani da lokaci ya zo to addinin ya zamanto ya dace da wannan zamani ya dace da wannan lokaci idan ba mu manta ba bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu aka hada alqur'ani a zamanin manzon Allah ba a hada ba sabila da shagulgulan da sahabbai suke ciki na yaƙe-yaƙe da jihadi da sauransu babu lokacin da za a zauna rubuta qur'ani lakinnahu mahfuzun fi sudur an haddace shi a zukata yana nan a haddace amma a zamanin sayyidina Abu Bakr bayan waje ya dan nutsu sai kuma wata waƙi'a ta faru da sahabban manzon Allah mahaddata Qur'ani wanda sun kai su 70 aka kashe su a bi'ur maimun daga nan sayyidina Umar ya kawo shawari idan fa ba a hada Qur'ani ba to kila mutuwan mahaddata Qur'ani bai sa a rasa Qur'ani ko a zo ana kofanto wato akan ingancin Al-Qur'ani daga nan shawarin sayyidina abubakar da farko bai dauka ba har dai shawarin ya nutsu a zuciyar sayyidina abubakar aka nemo sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marubucin nan ya zo ya rubuta zaidu da shi da ubayyu da makamantan su dai wanda su ne suka taru suka hada qur'ani din to haka a zamanin sayyidina umar nan ma dai ana dawwana abubuwan da ya shafi ilmoma gwargwadon abin da aka samu dama amma kuma futuhatu da ake ciki na yaƙe-yaƙen buɗe ƙasashe bai bari an yi wasu ayyukan ba sai ya zamanto a zamanin dan tun a zamanin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu musulunci a zamanin ne aka bude masarautar Rumawa wadda ubangiji ya bada bisharar sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gulibatir rum fi adna ladhi wa hum min ba'di ghalbihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd to a zamanin Sayyidina Umar aka bude Rum din a zamanin Sayyidina Umar ma aka bude Afirka a zamanin sayyidina Umar aka fara hawa kan jiragen ruwa musulunci ya fara nisa aka bude kasan Misra Misra ta dawo karkashin daular musulunci to akwai futuhat da yawa amma a zamanin sayyidina Usman nan ma ana ci gaba da futuhat din kuma ana daɗa fahimtar yadda za a wannan addini za a kiyaye addinin daga dukkanin ruɗani da shubuha dan a zamanin sayyidina Usman akan alqur'ani kansa an samu sabani wajen karanta Qur'ani mutanen Kufa da mutanen Basra da yadda dai Al-Qur'ani dai ya zama akwai masana Qur'ani da yawa akwai sabanin qira'a dama kuma Al-Qur'anin an saukar da shi ne ala sab'ati ahrufi akan harfa guda bakwai kamar yadda yake cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to saukar da shi ala sab'ati ahrufin sai ya kawo sabanin qira'o'i waɗannan suna karantawa da qira'an wani waɗannan sun fahimci kira'an wani waɗannan sai kai ga a tsakani akan wannan kira'a ɗin an tsananta har zai kai ga wani yana ce kira'an wani ba daidai ba ne sidna usman ya ce to maganin wannan jayayya shine dukkanin nau'o'i na kwafin qur'ani da ke nan daban-daban a je a karɓo duk wanda yake birane da garuruwa a je a karɓo a tara shi idan an tara sai a karɓo nuskan alƙur'anin nan da ke gurin sayyidatuna hafsa bintu umar a zo da shi sai a fitar da kwafin alƙur'ani guda ɗaya akan lugan quraishawa sabila da manzon Allah ya ce an saukar da qur'ani ne akan lugan quraish haka kuwa abin da aka yi kenan aka hada qur'ani a guri guda sauran waɗannan kwafi din duka aka kona su to an ci gaba da dawwana ilimomin musulunci har ya kai ga ilimi yana tafarra'a ana samun wato daga cikin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana ta samun ci gaba ana ta samun ci gaba gwargwadon usul din asru sadr islam asru al-umawi asru al-abbasi al-asru al-usmani duka waɗannan usul din kowane usul akwai irin abinda wato ya mai da hankali a kai to Allah Ubangiji dai a ko ina mutum yake a kowane mazhaba kake a kowane irin fahimta kake idan dai kai na cikin da'iran musulunci kuma ka yi imani da abin da Allah yake kai imani da shi to Allah na kiran ka wa atasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyan Allah gabaki ɗayan ku wala tafarraqu kada ku rarraba واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الله يتي كتنا منا كتنا نعما دا الله أبنجي ييمكم إذ كنتم أعداء لو كتن كتي أبو كان غابا أزامن جاهلية كتي غابا دا جونن كتي ياكي ياكي كي شكرو ديوا كنا ياكي أما فألف بين قلوبكم الله يحق الزكاة wanda wannan hada zukatan Allah yake da zaka ciyar da abin da ke duniya gaba daya ma allafta baina qulubihim ba za ka iya hada tsakanin zukatan su ba amma Allah ubangiji ya hada zukatan ku akan kalmar la ilaha illallah Allah ubangiji ya juyar da ku zuwa ga alqiblar da take alkhairi قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام Allah ya ba ku alƙiblan da tafi ya haɗa ku akan wannan alƙiblan. Allah ya ba ku Ƙur'ani wadda kowa wannan Ƙur'ani in ya ɗauke shi shine a matsayin doka da constitution na rayuwansa duk da cewa constitution akan iya shafe shi a canja amma dokan alƙur'ani ce za wasu suka ce ba a ce ma alƙur'ani dastur ad-dastur alƙur'ani ya saba da ad-dastur sabila da addustur wasu mutane ne suka taru suka kirkiro suka hada wasu hikimomi domin wato saka ma rayuwa doka amma shi alqur'ani Allah ubangiji ne ya zo da shi Allah ubangiji ne ya saukar da shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ba da a taba shafe shi ba babu abin da zai taba lalacewa a ciki inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da qur'ani kuma mu za mu ba mu alqur'ani din kariya to Allah ubangiji yake ku tuna lokacin da kuke abokan gaba tsakaninku fa allafa baina qulubikum Allah ubangiji ya hada tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka zamo ƴan uwan juna da ni'imar da ubangiji ya saukar muku na musulunci wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun zamo kuna gaban ramin wutan jahannam kuna gaban ramin wuta fa anqadakum minha sai Allah ya turo wani wakilinsa annabin da ya zaba a cikin ku yazo fa anqadakum minha sai yazo yana ture ku yana tsamo ku daga gaban wutan nan sabila da kada ku fada a gaban wutan nan kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun haka ubangiji yake babbayyana muku ayoyinsa domin ku shiryu ku zauna akan hanya madaidaiciya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin al'ummansa tamkar a ce makiyayi ne a jeji ga dabbobi duk lokacin da dabbobin nan za su je su shiga wani shingen da za su halaka sai makiyayin ya kaɗo su ya dawo da su kan hanya duk lokacin da za su je su yi barna sai ya kaɗo su ya dawo da su hanya shi yasa a cikin hadisin Nu'man ibn Bashir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna likulli malikin himan wa inna himallahi maharima wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb shi kowane sarki yana da shinge shingen da yake kar a zake masa aje wannan gurin wato iyakoki to Allah ubangiji shi ma na da iyakoki akwai wa tilka hududullahi fala ta'taduha wa'innan iyakokin Allah ne kada ku je ku ƙetare akwai kuma wala taqrabuha ma ko kusa da ita ma kada ku je aka ce anan ne mawalika suka samu saddu zara'i wato saddu zari'a abinda haramun ne to duk abin da zai kai mutum zuwa ga wannan hanyar ma ya zamanto haramtacce sabila da Allah ya ce fala taqrabuha kada ku kada ku kusanci dokokin da ubangiji ya gindaya muku Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun na'am
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون Allah Ubangiji ya ce, Yadda za ku yi ku zamo kun yi riko da igiyan Allah gabaki ɗayanku, yadda za ku yi ku zamanto kun kiyaye addinin da Ubangiji ya turo muku da shi ba tare da kun rikincita shi kun samu saɓani a cikinku ba. Sabila da ainihin jagora cikin wannan ƙur'ani ɗin shine a cikin wannan addini ɗin shine alƙur'ani. Ayatu haƙƙin minar rahmani muhdasatun karimatun sifatul mausufi bil qidami lam taskarin bi zamanin وهي تخبرنا عن المعاد وعن آد وعن إرمي wannan alkur'ani din shi yasa sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa kaman Abu Sa'id al-Khudri ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato inna hadha alqur'ana huwa hablullah wannan alqur'ani din shine igiyan Allah duk lokacin da sabani ya kai ya kawo to fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul duk lokacin da kuka sabani ya kai ya komo a tsakaninku to ku dawo da sabani cikin alqur'ani ku dawo da sabani ku zo da shi gun manzon Allah annabi zai ba ku mafita sai sa ba a san wanda bai san alqur'ani gwargwado ba astaghfirullah astaghfirullah Allah mun tuba a ce kaman mu ne wai za mu fassara alkur'ani idan ba dan izinin manya ba wato abun wato bai kamata ba amma sabiya da izinin manya da kuma wato neman isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ballighu anni walau aya ku isar mun da sako ko da aya daya to in ba dan haka ba ba mu kai a ce mun fassara ayan qur'ani ko kwaya ɗaya ba sai dai gwargwadon abin da muke ji abun malamanmu da kuma abubuwan da muke fahimta cikin karatu shi muke isarwa wa mutane abubuwan da muka faɗa mai kyau sai mu mai da shi da Allah shi ya mana muwafaka a haka abubuwan da muka yi na kuskure to sai mu nemi Allah ya gafarta mana to ana son duk wanda zai fassara alqur'ani ya zamanto ya san qur'ani da kyau sabila da fassara alqur'ani mataki mataki ne akwai fassaran alqur'ani alqur'anu bil qur'an wanda shine suke kiransa at-tafsiru bil ma'sur wato qur'ani da qur'ani sabila da duk wata aya da take cikin alqur'ani akwai wata ayar da take fassara ta shi yasa ma wasu suka ce abin da yasa aka kira alqur'ani da wannan sunan ba an ciro qur'ani bane daga qara'a ya qara'u qira'atan an ciro shi ne daga wato qarana wato daga qarina wato ayoyin qur'ani qara'in ne wato abokan juna ne suna kama da junansu wasu suna fassara wasu shi yasa a wani waje Allah ubangiji yace aya wato wannan qur'ani mutashabihi mutashabihi ana nufin ayoyin da suke kama ayoyi ne masu kaman kamanceceniya a tsakanin su to sannan akwai tafsirin qur'ani alqur'anu bis sunnah wato abubuwan da ba a fahimce shi ba sai a dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duba maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda maganganun manzon Allah din sune da su fassara abinda ubangiji din ya faɗa kamar yadda a zamanin manzon Allah din akwai sahabbai da yawa wanda suka tambayi manzon Allah me annabi yake nufi da aya kaza me annabi yake nufi da aya kaza sannan akwai tafsiri wato bil ijtihadi tafsirin ijtihadi shine wato mutum da bukatuwa zuwa ga ya san wannan shine wadda bayan an fassara alkur'ani sannan kuma duk wani zamani da lokaci da ya zo ko wata ƙabiya ta zo za a duba ƙur'ani a ga ƙabiyar da take kama da ita domin a hukunta wannan ƙabiya ɗin da ita wanda dai ijtihadi manzon Allah ya ce man ijtihada fa asaba falahu ajrun wa ajrani wa man ijtihada fa asa falahu ajrun wahid wanda ijtihadi yayi daidai yana da lada biyu wanda ijtihadi ya kuskure yana da wato lada kwaya daya to Allah yake wal takum minkum umma a samu wasu al'umma daga cikin ku wasu jama'a yad'una ila alkhair suna kiranyan mutane zuwa ga aikin alkhairi kada ku zamo kaman yahudu da nasara kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu ba su hannuwa ga barin mummunan aikin da suka aikata kullum suna nan ne cikin mummunan aiki da ƙetare dokokin Allah da zakewa mu abin da Ubangiji ya turo musu da shi Allah ce to yadda za ku yi ku zamanto al'umma mai tsoron Allah yadda za ku yi ku zamanto al'umman da kuka zamo akan igiyan Allah kwaya ɗaya wanda shine wannan addini din to waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair a cikin ku a samu wasu al'umma wanda suke kiran mutane zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suke umurni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar suke hani ga barin mummunan aiki ulaika humul muflihun waɗannan sune rabautattun mutane to ashe ko a wani zamani ko a wani lokaci wannan addini na bukata zuwa ga malamai tsantsantattu wadda suka san addini don su yi magana a kan addinin ba wai wanda bai san addini ba ya tsoma bakinsa a cikin addini wanda bai san qur'ani ba ya tsoma bakinsa cikin qur'ani wanda bai san hadisi ba ya tsoma bakinsa cikin hadisi a'a kowa ya yi aikinsa a gwargwadon yadda Allah ya bashi idan baka iya komai ba sai fiqhu to kai kokari ka sanar da mutane fitowa a gurgurdan abin da Allah ya baka wato kowane bangare masana wannan bangaren su tsaya a wannan bangare din kowane zamani wannan al'umma tana bukatuwa zuwa ga guidance wanda su ne magada annabawa al'ulama warasatul anbiya malaman su ne magada annabawa waɗannan malamai su ne wadda da suna umarni da kyakkyawan aiki a yi kaza a bar kaza haka Allah ubangiji ya ce ba wai kawai malamai su zamanto wasu jama'a ne wadda ba su da alƙibla kwaya ɗaya ba a'a ya zamanto ko da yaushe su a gurin Allah za a same su magana ko baya da daɗin ji za su fito su faɗa magana ko yaya yake komin ɗacinsa za su fito su faɗa waɗannan su ne ubangiji yake rufe a nan wadda da suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani ga barin mummunan aiki duk wanda suka samu kansu cikin wannan layin ula'ika humul muflihun waɗannan su ne mutanen da suka tsira a duniya kuma su ne mutanen da wato suka tsira a ranar alkiyama domin haka shi umarni da kyakkyawan aiki abu ne na nazarta wanda Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas aw ma'rufin aw islahin ba wani alkhairi cikin tarayya da zamantakewa sai tarayyan da za a yi umarni da nagarta a yi hani ga barin mummunan aiki sannan a sulhun ta juna a zauna da juna lafiya shi ko hani ga barin mummunan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa zalika adaful iman idan kaga abin da bai dace ba to kai magana da harshenka idan kaga abin da ba zai yi ka yi magana wato ka kawar da hannunka kai ka hana ka kawar da hannu a kai kai tsawa idan kuma ba zai yiwu ba to ka kawar da harshenka ka yi magana idan ka ga ba zai yiwu ba to ka ki abin a zuciyanka shine mafi raunin imani sabila da haka a nauyi ne akan malamai malamai Allah ubangiji zai tambaye su ko da yaushe ba da su duba kada suna kallon maslahan kansu kada suna kallon abin da zai je ya dawo in sun yi magana su faɗi gaskiya kawai babu ruwan Allah su faɗi gaskiya su tsage ta za ka ga da yawa malami ga gaskiya nan ya san in ya faɗe ta shi ne hanyar daidai amma sai ya zauna sabila da yana tunanin in na faɗa na saba ma gwamnati dole sai abin da gwamnati ta kitsa min ta gayyace ni gidan gwamnati ta ce min ita ga yanda take so ga yanda take so to haka zan fito in yi magana in ba haka ba kaza kaza kaza kaza wannan ba wato ba alama ce ta nagarta ba kuma duk al'ummar da ta samu kanta cikin haka duk al'ummar da ta samu kanta cikin haka to bala'i yayi ta sauka kenan a cikin al'umman duk lokacin da aka rasa masu umarni da kyakkyawan aiki aka rasa masu hani ga barin mummunan aiki ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون نعم
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واعلموا واولئك لهم عذاب عظيم Allah Ubangiji ya ce, Kada ku zamo kaman waɗanda tafarraku suka rarraba, Yahudu da Nasara kenan, waktalaku suka yi saɓani tsakaninsu, min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan hujjoji da ayoyi ya zo musu, amma sai suka saɓa tsakaninsu. وأولئك لهم عذاب عظيم waɗannan suna ɗauke da azaba mai girma Allah Ubangiji ya tanada musu azaba mai girma Allah ya tsare mu a nan allazina tafarraqu wasu sun ce yahudu da nasara ne allazina tafarraqu din wasu sun ce almubtadi'a ne wato masu kirkiran bid'o'i su shigo da shi cikin addinin musulunci bid'an da ma anzalallahu biha min sulban bid'an da bata da wani abin da yayi kama wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi bid'a shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi cikin hadisin sayyidatina Aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya farar da wani abu cikin addinin musulunci kuma abin da bai daga cikin addinin musulunci din to an mayar masa sannan akwai wani hadisin daban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار duk wani abin da aka kirkire shi to bid'a ne wato wanda ya fita daga cikin abin da Allah ya zo da shi wanda kuma ya fita daga cikin abin da manzon Allah ya zo da shi bid'a ne kuma duk wata bid'a bata ce kuma kowace bata tana karkashin wuta al-Imam Shafi'i cikin littafin sa al-Ihtisam da zai yi ta'arifin bid'a yace bid'a shine wani abun da mutum bai kirkire shi domin zakewa cikin wato wanda a cikin sa akwai alaman zakewa da kai matuƙa wajen ibada wanda bai daga cikin abin da ubangiji ya saukar da shi wa annabin sa cikin alqur'ani kuma bai daga cikin abin da Allah ubangiji ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sunan nafa to amma akwai wajajen da ya kamata a fahimci menene malamai suka arrafa bid'a menene bid'a kuma me bid'a ke nufi dukkanin malamai kamar ibn hajar al-asqalani zai yi maganan bid'a yace bid'a shine abinda aka kirkire shi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan abin ba yi da wani sifa ko kamanceceniya dangane da wani abin da ya faru a zamanin manzon Allah ko ko wani abin da ya faru cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kace sabila da wato idan aka yi itlaqi aka ce dukkan abin da aka farar da shi bid'a ne wato kowane iri ne ba tare da an duba kamanceceniyan abin da wani abin da ya faru a zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to da a zake cikin abubuwan da suka shafi addini da yawa sabila da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu Qur'anin da yake hada jumlatan wahida Qur'ani yana nan a rarraba ne yana rubuce akan ganye yana rubuce akan dutse yana rubuce akan fatu da sauransu a zamanin Sayyidina Abubakar aka hada Al-Qur'ani ba manzon Allah bane ya hada kuma bai ce a hada ba amma aka hada kuma ya zama abin so abin kauna a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah sau daya ake yi na juma'a a zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu ya ƙara yin kiran sallah na farko kiran sallan da za a yi wanda ake cewa kiran sallah na wanka sannan kuma da kiran sallah na biyu sannan a zamanin sayyidina Rasulullah sau ɗaya manzon Allah ya taɓa yin tarawihi sau ɗaya rana na biyu aka yi ta jiransa aka yi ta jiransa bai fito ba aka ce me yasa manzon Allah yake tabi da kada a farzansa amma a zamanin sayyidina Umar ya hayya tarawihi da nufin ana bin limami kwaya ɗaya a zamanin manzon Allah babu ɗigo a Qur'ani amma gashi nan aka yi ɗigo aka yi duka abubuwan da aka yi aka yi kuma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hasumiya masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu gaban liman masallacin manzon Allah sallallahu kai a zamanin manzon Allah ma ba a san ma wani ilimi ne suna fiqh ba ba a san wani ilimi mai suna usulul fiqh ba ba a san wani ilimi mai suna wato asbabun nuzul ba sai dai kawai abin da ke dunkule amma a zamanin manzon Allah duka aka yi ta bibiyan hanyoyin da aka fitar da su aka rarraba su domin wannan addini ya samu yanci ta kowane bangare dan haka idan misali mutum ya ce maka shi yana karanta wuridin wata dariƙa to wuridin wata dariƙa yaya zan yi na gane cewa wannan wuridin naka ba bid'a bace daga Allah take me kake karantawa a wuridin sai ce maka istighfari yake yi a to ai istighfari ba bid'a bane Allah ne ce wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir to sai ne bayan shi salatin annabi salatin annabi kuma a to ai salatin annabi ba bid'a bane ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai ne la ilaha illallah la ilaha illallah ai annabi ya ce afdalu ma qultuhu ana wan nabiyun min qabli la ilaha illallah fiyayyan abin da na faɗa ni da annabawa na gabani na la ilaha illallah ba bid'a ba ce sai mene sai kuma muna taruwa a masallaci ah taruwa ai taruwa ba laifi bane manzon Allah ya ce majtama'a qaumun fi baitin min biyutillahi yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عندهم با wasu jama'an da za su taru suna karatun Qur'ani ko suna zikiri sai rahaman Allah ya sauka ya lulluɓe su to wannan kaifiyan fa to ai ba a taba ganin an yi ba a'a ai kaifiyan ya faru a zamanin manzon Allah annabi ya fito ya samu sahabbai na ta zikiri sun yi da'ira ala hilaqin kamar yadda ruwayar muslim ya faɗa ala ilaqin manzon Allah ya same su sun yi da'ira suna ta zikiri annabi ya ce me kuke kuka ce muna zikirin Allah ne to ashe yin da'iran ma a taro ana zikiri ana harrakawa akwai kwatankwacin sa a zamanin manzon Allah don haka ba za a ce masa bid'a ba tunda an samo wani abun da ke kama da shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai yadda Imam Shafi'i yayi ta'arifin bid'a akwai yadda Imam Abu Hanifa yayi ta'arifin bid'a kuma dukkanin ta'arifin bid'an su ba shine kullallan ta'arifin da wasu wanda suke da awan sunna suke ayyana bid'a a matsayin wannan system ba ba haka suka dauki bid'a ba ba haka suka dauki bid'a ba kuma duk wanda zai ce maka ya dauki bid'a akan bid'a kullu a bid'a kulli ne kowane abin da aka kirkira ne to a yanzu babu wani sauran musulmi ma a duniya gabaci daya ba musulmi a duniya in dai kullu kulli ne to duk musulmin duniya kan bid'a ne amma ba haka bane addinin musulunci ba ba kauyen abu bane yana tafiya da kowane zamani idan ba mu manta ba yanda ake istinbadi na hukunce hukunce na shari'a akwai alqur'ani akwai hadisi akwai ijma'i akwai ijtihadi akwai qiyasi shi'a suna da ƙari ma akan haka sabila da haka idan ka ɗauki ɓangare na ijtihadi abu bai faru ba a zamanin manzon Allah sai ya faru a zamaninka sai kai wani tunani ka samo masa wani abin da wato kake ganin mafita ne cikin tunaninka addini ne akwai tafsiri ma wanda ke da tafi da ijtihadi ko ku siyasi abu bai taba faruwa ba kamar misalin yanda za a fito ana wato taron girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a ce maulidi ne sai ka ce to ai zamanin manzo Allah ba wani abin da ake kiran su mai suna maulidi to wannan yaya aka yi yaya za mu tabbatar da ingancin sa sai mu ce mu koma kiyas idan muka koma bangaren kiyas za mu samu manzon Allah ya je Madina an zo an yi tunturundo a kansa bayan kuma an yi tunturundo a kansa an masa wake-wake na yabawa sabila da zuwansa bayan haka an yi ta shiga lungunan Madina ana waƙoƙi tsaba albadru alaina min sani ya ci wada sai a ce an yi siyasin haza bi zaka an haɗa su sabila da haka akwai kamanceceniya duk wani abin da aka fare shi wanda ke kama da abin da ya faru a zamanin manzon Allah sunan sa ba bid'a ba man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya kawo wani abu na sunna mai kyau a musulunci wanda da ba a yin sa yana da lada kuma yana da ladan wanda ya aikata haka man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al qiyamah wanda ya kawo mummunan hali a musulunci wanda shi ya fara kawo yana da laifi kuma yana da laifin mai aikata ta zuwa ranar tashin alkiyama dan haka ina ganin insha Allah da ke a karatunmu na shifa akwai waɗanda suka yi tambayoyi akan bid'a ina da kwaɗayin insha Allahu na waddaha bayani akan bid'a domin bambance abubuwan da mutane suke kawowa na shubha ake rudar da hankalin mutane akai kaza sai a ce bid'a ne kaza a ce bid'a ne akwai bid'o'in kan kamar Sheikh Usman ibn Saudi yana daga cikin mujahidi mujaddadin da a cikin jihadinsa akwai yaƙe-yaƙen bid'o'i ka ɗauki littafinsa Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a da makamantansu don kaga yadda suka ɗauki bid'a ɗin bid'a ɗin ba sun ɗauke ta wai bid'a kawai kwaya ɗaya bane bid'a kashi kashi ne akwai mai kyau akwai mummuna akwai suna nan mataki mataki ina ganin lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada yau muna da manya manyan baki akwai limamin masallacin ɗallabal ɗin da wanda yau ya halarci gurin tafsirin da ke a gida muke yi kuma daga ni sai majabaki ne to yau kuma sai yace zai zo da shi da babanmu ladanin wannan masallaci mahaifin alaramma malam zahraddin wanda da shi muke karatu tare da na'iyin masallacin ɗallawan malam musa tare da malam lawan to lallai lallai mun sharrafa da zuwan ku mun ji daɗi sosai sosai wannan zumunta cikin allah da manzon allah allah ya saka da alkhairi za mu ba wa shi malam liman sifika ya saka mana albarka kuma ya yi mana addu'a bismillah alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd jama'a assalamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu da ya hada fiskan mu a wannan guri mai albarka muna fata wannan abubuwa da malam ya faɗa mana a cikin alkur'ani zancen Allah maɗaukaki Allah ya ba mu ikon aiki da shi kamar yadda ya faɗa cewa sanadi jarabawa Allah maɗaukaki ya aiko mana a duniya ma baki ɗaya ba iya ƙasanmu ba ba iya garinmu ba ya kawo lokacin da ake yi a masallaci bana kuma Allah bai ƙaddara hakan ba saboda haka muka tattauna tsakaninmu da 'yan uwa na wannan masallaci namu mai albarka masallacin ɗallawan muka kawo wannan ziyara a wajen waɗannan 'yan uwa namu malam zaraddini da asayyad malam junaidu Allah ya saka musu da alkhairi da wannan namijin kokari da suke yi wanda ba za mu iya faɗin iyakansa ba Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya dukan mahaifansu da shi malam aminu wanda shi ne yake kula da sha'anin wajen ɗaukan wannan tafsiri Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi kuma ba za mu manta ba saboda alfarman wannan wata muna sa duniyan baki ɗaya da ƙasanmu da wannan gari namu wannan fitina da ta hana mu mu zo mu rika haɗuwa kullum ana yin tafsiri kamar yadda aka saba a baya to Allah muna roƙonka mun tuba ka yafe mana Allah ka yayi mana wannan fitina Allah ka kawo mana lafiya da zama lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da zama lafiya to idan akwai sauran bayani mun gode da zumunci Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da ku gida lafiya Allah ya kara muku tsawon kwana Allah ya karba abin da muke yi alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته